الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta litinin sha hudu kenan kuma sha hudu ga watan biyu watan safar ijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 1448 a ci gaba da karatunmu na ainihin wato littafi ko kasida ta asafariniya wato addurratul mudiyya fi aqdi ahli alfirqatil mardiyya ta abu abdullah muhammad bin ahmad as-safarini alhambali rahimahullah zamu tashi faslun fil kalami ala rizq karatu na bakwai kenan insha Allah mala yace baiti na 70 wa rizqu ma yanfa'u min halali aw diddihi fahul أو ضده فحل عن المحال لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء فدع فدع أهل الضلال والخطل طيب عليه والرزق ما ينفع shi arziki shine da abin da zai amfanar da abin da za a amfana da shi ya zama arziki sawa'un kana ma'kulan aw mashruban aw malbusan aw maskunan aw markuban aw ghairi dhalika min al-amti'a duk wani abu da za a amfana da shi kai hatta al-hikam wal fasahat wal mawahib dukkan su suna cikin ar-rizq baiwa hikima ilimi da sauran duk wani abu da za a amfana da shi dai yana cikin anwa'ur rizq sai malam yace min halalin aw diddi wannan arzikin na halal ne ko kishiyarsa na halal ne ko kishiyarsa haram kenan wato wannan in an jingina arziki zuwa ga abin da jiki zai mora ko zuciya za ta mora na farin ciki da walwala ya zamanto arziki su da haka wanda ya sai da giya ya samu kuɗi da wannan ma'anar ya samu arziki aka wanda ya yi kasuwanci na halal ko aka ba shi kyauta ko ya ci gado ko na abu makamancin haka ta hanyoyin samun dukiya ta halal shi ma ya samu arziki to amma ya danganta misali mutum in ya nemi arziki daga Allah sai ce Allahumma rizqni rizqa Allah ka azurta ni ya razzaqu ruzukuni to kawai abin da yake nufi arziki na halal shi yasa ma ya nema daga Allah subhanahu wataala duk da babu laifi ya ƙara da Allahumma rzuqni rizqan hasanan tayyiban halala saboda babun taukidi da ilhah kamar yanda al-allama ibnu uthaymin rahmatullahi ta'ala alaihi ya ambata kuma Allah ta'ala yana son masu takura masu naci ana su takura ma kansu ba su takura ma Allah ba su nace gurin addu'a Allah yana son haka saɓanin ɗan adam fahul anil muhali da haka ka wato ainihin kare kanka daga abin da ba zai yiwu ba ko ka kau da kai daga abin da yake muhalli shine kamar ka yi tunanin wani na iya azurta wani in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ka dukkan arziki yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala لأنه رازق كل الخلق domin Allah subhanahu wa ta'ala shi ke azurta dukkanin halittu shi ne mai azurta dukkan halittu walaisa makhlukun bi ghairi rizqi babu wata halitta face tana da arzikinta kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya ɗauki nauyin arzikin nata amma min dabbatin illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha wa man yamutu bi qatlihi min al-bashar duk wanda ya mutu ta hanyar kashe shi wani ya kashe shi cikin mutane ne aw ghairihi ko waninsa ko kuma bi qatlihi ta hanyar kashe shi aka yi aw ghairihi ko waninsa daga cikin hanyoyi da sabubba na mutuwa malam yamut bil bisayfi mata bi ghairihi ta'addadat al-anwa' wal maut wahid dalilan mutuwa ne daban-daban amma dai mutuwar ɗaya ce to kowane hatafi ne ya kashe shi kowane kalan ajali ya kashe shi fabil qada'i wal qadar to abu ne wanda yake hukunci da kaddarar Allah subhanahu wataala suka tsara haka Allah ya riga ya kaddara ga dalilin mutuwar shiga lokacin mutuwar shiga yanayin yanda zai mutu kuma ba zai fita daga wannan tsarin na Allah ba walam yafut min rizqihi walal ajal ba abinda zai kubuce wa mutum na arzikinsa ko ajalinsa shay'un koyaya yake duka sai ya yi istifa'in arzikinsa sai ya kammala rayuwarsa da ajalinsa da Allah ta'ala ya tsara masa fada ahlar dalali wal khatal ka rabu da ma'abota bata da ainihin wawanci al khatal shine al humqu was safa da kuma al kalamul fasid al muttarib to cewa ba wani da zai wuce ajalinsa ko arzikinsa so da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wato ainihin faɗin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala li kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun da kuma faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha babu wanda zai mutu face sai ya kammala arzikinsa da ajalinsa hadisin ibnu maja da ibnu hibban da al-hakim duk da cewa akwai hadisi a muslim cewa idan mutum na sada zumunci to za a yawaita arzikinsa kuma za a jinkirta ajalinsa wanda wannan hadisi yana nan a zahirin shi a bisa magana mafi inganci saboda yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ilmul kitab ana cewa ba a saba ajali ne da ma'anar wani ɗan adam ko wata halitta bai isa ya canza abin da Allah ya tsara ba amma Allah da kanshi yana iya ƙarawa ko ya rage da ganin damansa fa'alul lima yuridu albabu thalith babi na uku fil ahkami wal kalami ala al imani wa muta'allaqati dhalika cikin abin da ya shafi hukunce hukunce da magana akan imani da abubuwan da ke goyon baya ko suke jubuntar haka وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا ويفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر واجبين أكم باي طرا يعني جميعا واجبين أكم باي قباكي دينسو أن يعبدوه سبوتا ما الله تعالى طاعة تكم بيي وبرا دعينهم وتوبن صار الله سبحانه وتعالى da gamsuwa da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara a matsayin kasancewar baiwa ce ya ma mutane kyauta ce ya musu ni'ima ce ta wannan ibada amma Allah shi kadai ake bauta mawa cikin biyayya da girmamawa wa yaf'alu alladhi bihi amar kuma su aikata abin da yayi umarni hatman a bisa wajibci wa yatruku alladhi anhu zajar kuma su bar abin da yayi hani yayi tsawatarwa daga gare shi kaga wannan yana cikin babin wato al'awamir wan nawahi imtithalul awamir wajtinabun nawahi cewarsa wa yaf'alu alladhi bihi amara hatman bawa ya aikata abinda Allah yayi umarni zai iya daukan hatman sifa ce na al-ma'mur din yani amru hatmin amru hatmin domin al-amru amran amru hatmin wa amru nadbin amru amru ijabin wa amru istihbab akwai umarni na wajibci shine hatim din sannan akwai umarni na mustahabbanci wanda shine annadbu almandub to idan umarni na wajibci ne dole bawa ya aikata shi dole ya bi shi wa yatruku alladhi anhu zajar kuma ya bar abinda ubangiji ta'ala ya tsawatarwa ya hani daga gare shi mun sha bayani cikin karatu na usulul fiqh cewa akwai sabani kan al'amru hal yaqtadi alwujuba ala al-itlaq وكذلك النهي هل يقتضي التحريم على الإطلاق أم في ذلك في هذا وذلك تفصيل maganganu ne wa'inda suke masu yawa daga malamai mazance mafi inganci al'amuru ya qatadil wujuba illa idha dalla ad-dalilu ala adamil wujubi min tahlilin aw istihbabin aw ghairi dhalik asali duk umarni yana nuni akan wajibci ne amma akwai wani dalili wani sarifi da zai iya karkatar da wannan umarnin daga wajibci zuwa mustahabbanci ko ma kila zuwa halacci saboda wata ƙarina ko ainihin wato siyaki na zance da zai nuna haka wa kadhalika alqawlu fi at-tahrim ya'ni fi an-nahy wadih faslun fil kalami 'ala al-qada'i wal qadar fasli dake bayani akan al-qada'u da al-qadar al-qadar shine abinda aka rubuta aka ainihin wato a tsara zai kasance alkada'u kuma shine lokacin da Allah ya zartar da abun lokacin da bawa zai aikata ko abun zai faru abun ba zai faru ba face Allah ya san da shi ya kaddara shi tuntuni sa'annan ba zai faru ba face sai Allah ya ga dama ya sa hali faruwar abu wa kullu ma qaddara aw qadahu fawaqi'un hatman kama qadahu wa laysa wajiban 'ala al-'abdi ar-ridha bi kulli maqdiyin walakin bil qada' لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقالى وكل ما قدر أو قضى دأبن دا ألا يقدر كو يهكنت فواقع حتما كما قضاه أبن تبس والله زي فارو كمريان دا ألا تبارك وتعالى يهكنتش ba wanda ya isa ya canza ko ya karkatar ko ya hana faruwar abin domin a babin kaddara kauniya babu ikhtiyari ga bawa babu wani zaɓi da bawa yake da shi face Allah subhanahu wa ta'ala kaɗai yake iya zartar da abin da ya ga dama. Walaisa wajiban ala al'abdin rida bi kulle maƙadiyin walakin bilkada ba wajibi ne akan bawa ya yadda da duwan abin da ya auku ba, amma wajibi ne ya yadda da duwan hukunci da Allah ta'ala ya ƙaddara. An fahimta? Allah ya ƙaddara kaza ya faru to ka yadda da hukuncin na Allah. amma abin nan ta yiwu zuciya ba ta yi ma daɗi ba lokacin da ya faru mutuwa ce aka yi ma karayar arziki ne wata asara ce wani cutar da kai aka yi wani rashin lafiya ne wani abu ne da ya bakanta maka rai ba za ka yadda da abun ba don baka ji daɗinsa ba amma kuma dole ka yadda da hukuncin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ɗan shi ya rasu Ibrahim ai abin da ya faɗa cewa wallahi innal qalba la yahzan la yahzanu ala al-fuqran yani rasuwar dan ya bakanta mushi rai bai ji dadi ba wa inna la'ayna latadma yace wala naqulu illa ma yurdi rabbana azza wa jal amma ba za mu faɗa abin da zai fusata Allah ba kenan sun yadda da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da abin da Allah ya kaddara sallallahu alaihi wasallam to sai dai al-maqdi din abinda wato hukuncin ya zartar to shi kuma wannan abun zai iya yiwuwa ya sosa wa mutum zuciyarsa shi yasa suke cewa a babun alqada'u wal qadar mutane sun kasu kashi kashi akwai waɗanda yake sakhit ne wannan ya fada cikin saban Allah domin Allah subhanahu ta'ala yakan yi hukunci ya ce wa man radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukhtu wanda ya ainihin kyamace abinda Allah ya hukunta na jarabawa zai hadu da fushin Allah subhanahu ta'ala wanda ko ya yarda da hukuncin Allah zai samu yardar Allah subhanahu ta'ala akwai waɗanda su kuma bayan alkada'u wal qadar din wal qadar sukan ainihin wato samu al'amn wa tuma'nina su natsu da abin tunda Allah dai ya hukunta koda a ce abin na da ciwo sannan akwai waɗanda su kuma suna samun arrida sun yadda da wannan hukuncin wannan shine mataki na wujubi aw istihbab ala ikhtilafin bainal ulama wanda ya fi shi ma girma shine ashukur mataki na ƙarshe bayan kuma jarabawar ta faru kuma mutum ya gode ma Allah saboda me saboda kasancewar ya sani idan ya yi haƙuri akwai lada mai yawa da zai samu cikin wannan jarabawa inna ma yi waffa sabiruna a jarahun birai da hisab to da ka sai ainihin wato malam ya ce ba wajibi ne akan bawa ya yarda da dukkan abin da ya same shi na ƙaddara ba amma wajibi ne yarda da hukuncin allah da ya ƙaddara mushi wannan abu wannan kaga a bisa tafsili ne akwai abin da yake kaddara ce amma kuma wato na alheri ne zaka ji dadin ta Allah ya baka ilimi ya baka dukiya ya baka walwala da farin ciki kaga dole zaka yadda da alqada'u da almaqdi da shi kaddarar da kuma abin da kaddarar ta haifar tasirin nata an fahimta ko amma jarabawa rashin lafiya ko ma kila saban Allah mutum ya aikata sabo ya san da cewa ma ta sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ya yadda Allah ya jarabce shi amma kuma ba zai ji daɗin wannan zunubin ba in yi haka ya koma aƙida ta jabariyawa waɗanda suke ganin bawa bai da wani ta cewa bai da wata mashi'a li'annahu min fi'lihi ta'ala domin shi alqada yana daga cikin aikin Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta wa dhaka min fi'li alladhi taqala shi kuma wancan wato al-maqdiyu abinda ya faru a hannun dan adam ko wata halitta na kaddara to shi kuma wannan yana cikin aikin allazi taqala yani tabaghada wanda yayi aikata abin da za a ji haushin sa shine zunubi domin zunubi yana ja ai fushi da bawa a ji haushin shi ko taqala yani da wanda ya wuce iyaka shi bawan kenan wa hatman nan yana nufin zunubi kenan wato zaka ba zaka yarda da zunubin ba amma ka yarda da cewa akwai kaddarar Allah subhanahu wataala cikin wannan laifin Allah ya kaddara ne domin wata hikima ta sa don babu wani abu da zai faru sai da ganin daman Allah alheri ne ko sharri faslun fil kalami ala dhunubi wa muta'alliqatiha wa muta'allaqatiha bayani akan zunubai da abubuwan da ke da alaka da su wa yafsuqu al mudhnibu bil kabira kaza idha asarra bil kaza idha asarra bis saghira لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان وواجب عليه أن يتوب من كل ما جر عليه حوبا ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده ومن يمت ولم يتب من الخطا فأمره مفوض لذي العطا فإن يشاء يعفو وإن يشاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجزل النعم bawa mai zunubi wa yafsuqul muznibu bil kabira mutumin da ya aikata zunubi to yakan zama fasiki sakamakon wannan kabirar da ya aikata sakamakon wannan laifi wanda ya aikata ba ku ga shafin bane hmm 130 ko daidai irin namu ba irin shi ne na'am bawa mai zunubi yakan aikata yakan zama fasiki da da aikata babban laifi mutumin da yayi zina ko yayi ƙarya ko ya shagiya ko yayi giba ko ya namimanci ko so ɗaya ne a rayuwa ya zama fasiki kaza idza asarra bis saghira hakan nan idan ya doge akan aikata ƙananan laifuffuka domin suna cewa la saghirata ma'a ma'a istimrar wala kabirata ma'a tauba idan mutum na aikata karamin laifi ya ƙi tuba ya ta yi ya ta yi ko da yaushe to ya zama babban laifi wal qatru minhu tadaffuqul khuljan shi kuma babban laifi in ka tuba to babu shi ka zama mutumin kirki to saboda haka babban laifi kuma ana mai ta'arifi da ta'arifat mabambanta abinda shekul islam ya zaba shine duk wani abu da aka yi wa'idi a kansa aka ce in mutum yayi za a mai kaza ko Allah an ce shi ko annabi ya ce baya tare da shi laisa minna ko a ce abu kaza din yana cikin manyan laifuffuka ko Allah na fushi da mai yin abu kaza ko a kwatanta mai yin shi da wata dabba kaza ma kamar kare ko jaki ko alade ko a ce yana kama da kafirai ko wani abu makamancin haka duka wannan babban laifi ko abin da ake ma mutum haddi a nan duniya ko mai kyacewar azaba a lahira ko a cikin kabari duka wannan yana cikin alama ta babban laifi kuma karamin laifi abinda aka haramta amma ba a ce ga zunubin da za a yi ma wanda ya yi shi ba ba dai wannan abun haramun ne amma sai dai ba a ce wanda ya yi ga wani wato ainihin ukuba da za a yi mai a nan duniya ko ainihin wato a lahira ba la yakhrujul mar'u min al-imani bi mubiqati adh-dhanbi wal 'isyan mutum baya fita daga imani don ya aikata zunubai masu halakarwa ko kuma ya saba ma Allah bai zama kafiri ba don ya yi zunubi wannan aqida ce ta khawarij su ne suke kafurta mutum don ya aikata babban laifi sai ke cewa wa aujaba wa wajibun alaihi an yatuba amma fa wajibi ne sai ya tuba wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun min kulli ma jarra alayhi huba daga duk abin da ya ja shi zuwa ga aikata zunubi alhub shine azam aw al-ithm wa yaqbalu al-maula bi mahdi al-fadl Allah yana karban tuba da wato ainihin zallar falalarsa da adalcinsa sai zallar falala da karɓi tubabbawa min ghairi abdin kafirin munfasili amma ba daga wanda yake bawa ne kafiri da ya rabu da imani ba sai dai wannan maganar tashi akwai ishkal kafiri ma an ya tuba ana karɓan tubarsa wa taubatuhu islamu saharatu fir'aun bokaye ne amma nan take suka tuba Allah ya karɓi tubarsu manya-manyan kafiran da da musulunci ke ɗanɗanar kuɗa a hannunsu ana musulmai ke shan wuya a hannunsu suka musulunta sai na umar su khalid da sauransu abu sufiyan musuluncinsu ya yi kyau takamun kafiri ya tuba ma'ana ya musulunta tuba shi ta karbu kuma ƙur'ani yana ambatan musulunta da tuba fa'in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa khallu sabilahum fa ikhwanukum fid din in suratul tauba na fata an gane wannan to sai dai in yana nufin kafiri ya tuba daga babban laifi daga wani laifi wanda kamar kafiri ya ce ya daina tu ya daina zina ko kafiri ya ce ya daina cin haramu a cikin kafircinsa hakan ba zai amfani shi ba saboda asulul iman ba shi da shi bai aikata abin da za a karbi aikin shi ba shine musulunci bai musulunta bai kalmar shahada ba amma in ya tuba daga asulul kufuri din Allah ya karbi tubarsa da izinin Allah malam ya tub min kufrihi bi diddihi inda ba ya tuba daga kafircin shi ba ta hanyar aikata kishiyar kafircin shine musulunci fayartaji an shirkihi wa saddihi ya bar wannan wato ainihin shirkar da yake da hana mutane bin tafarkin Allah wa man yamutu lam yatub min al khata duk wanda ya mutu bai tuba daga zunubai ba fa amruhu mufawwadun li dhil ata lamarin sa an jingina shi zuwa ga ma'abocin kyauta ubangiji subhanahu wataala ba mu ce mai dan wuta ne ko dan aljanna ma damar bai yi shirka ba fa in yasha ya'fu wa in yasha taqam in Allah ya ga dama zai yafe mai in ya ga dama kuma zai azabtar da shi wa in yasha a'ta wa ajzala ni'am ya ga dama zai ba shi kyauta ya yawaita mai ni'imominsa domin shi Allah subhanahu wata'ala yakan gafarta wa mutumin da yake laifi in dai ba shirka ba ne wato diyawan laifin nasa ya ibn adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfira Allah ta'ala ya samu dace na'am